العالمين الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العلم ده نعم يوم العلم يملك biyar ga wata rabi'a mai aron shekara ta dubu ɗaya da biyu hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha uku ko da ba wata hawa sha uku ga wata sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai da lafiya za mu ci gaba da karatun mu na shahadar mutuwar da babban malami abu abdalla muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala idan ba mu ga wata ya ga rubi na sha'a يعود لا خير خير من الشاهدين ولا لا المؤمنين لهم ذلك واتو حديث الزمان الحديثنا بعدين التوكيل ko wani da saba'in da takwas na na shafi darasi na shafi za mu tashi babi na وإن الخضار قبول المرأة إذا تقبلت على ولدها ولم تتزوج حديث نبي إلى الحنة مالك باب فضل المرأة باب الذي وقع فضل لم إذا تكبرت إذا انتهى قولي على ولدها تزني للحال تنتهى وتكبر تنتهى تجوز تجمعين أولي wannan ta zama da ya yi wajen ta kula da yaya akwai mata masu yin wannan tafiya wata za ta ba su da biya musu ko azabu ayan da yake da ita ta amma kawai da yaya ana ta dole shi dan wato mutar ba za a samu wata matsala wata za ta iya cutar da rayuwar biyuwar da wata za ta sa ta kuta da Allah ko da shi da gidan da ya kamata shi ke ba domin an samu a cikin magabata wadanda suka yi wa akwai baiwa Allah ta mijinta ya da yara kowa take saboda tana so ta tashi da mijinta da ya rasa aljanna yawa حدثنا أبو عاصم عن نهاد ابن قوم إلى أبو الخطاب الخاص في كمان الحديث إذا لا بعد بعد ذلك تزيك سوى أنا عوف بن مالك أخذ لك عوف بن مالك على عهد أبي الملك على ذلك ya je fata ta kawo maka ya je kaiwa da ya zauna a makka annaba dai ta zo kira lokacin da ya zo madina yana a wanki sai annabi ya haɗa shi da abu darda su biyu da rafa da shi ne wato kusa ce lokacin da annabi ya yi kira daga makka zuwa madina an kabar da muhajiri da wani harka to shi an haɗa shi ne da abu darda يعرض كما تذكر يجيني سوى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذا أنه في هذا عن الله تبدا عليه يدي أنا وامرأة سمعه قديه يدي ni dinnan ina tare da wata baiwa Allah wata mata da sahabu kaddani wata fuskarta ta kanta ta mutu abun nufi tana nuna akwai wahala a fuskarta saboda rashin kasan ita mace an hanyar da kyau da shi ya ce wa huwa kuma ta sa da gairu gobe idan ba ta wannan shafa shafa da shafa mai ba wai ina da duka ya guji ce ba da ɗan da yirka shafa mai da roda ba za ta gani ba wato ma Allah ya halice su wa huwa kuma ta sa da gairu gobe ilaikariya an hanyar da kyau da shi ya cikin ado ita to lokacin da ta duba mutu auren da ya mutu ko mijin da ya mutu babu wannan abubuwan da za ta je musu da lalace domin yanzu a fitikan yadda za ta je wa abokin da za ta ci ita da yayin da za ta je da ta dan da to ya to ya ce shi da wata mace da irin wannan yanayin fuskar shi ne ta babu kafin wacce fuskar da ta ta mushi imra'atun amatin zauja eh wato matar da ta zauna amat shine wato ai ba a kamar na ta ta zauna wanda ta zauna gogor ta zauna tsawon zawanci ne zauja babu mutu saboda mutum da ya mutu ko sun rabu fasabarar ala wani ne sai ta yi hakuri saboda ‘ya'yanta duki da jin ‘ya'yan nata ne za fuskanta wato har ta koma saboda wahalar da mun samu duk wanda ka hata yi kirjiyar annaba ne da hajjo salam ya ce ni ne irin wannan matar da ta yi hakuri ta jure duk wahalar da za ta ta ta saboda kula da ‘ya'yanta ta maki yin aure da ta kula da su kamar waɗannan ne a aljanna sai nuni da ‘yan yasu guda biyu amma dai mun faɗi wato hadisi yana da matsala ta wanda nuhas bin fuhu yana da matsala a shi za a cikin suka tsaya da cikin mai mala albani ya kawo a cikin silatul alhaji ba ba hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da biyu sai yake cewa babu adabu da yake babu na samanin da ta babu da yake magana akan ladabi na al-yatim maraya mun ba zuwa ne maraya ko man faqada abuhu wa lam yablughu hulul duk wanda ya rasa mahaifi alhali bai balaga bai kai shekara sha biyar ba sunan sa maraya amma idan ya haura sai dai a ce maka jiyayye ko abin da zai amma ba maraya ba حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سميتة عن عبدية قالت عنكو an an an ci mai sanin atashiya ko akika ita ce wato sumarsa wanda malamai suna cewa tika ce wata ce sun kawo a cikin littattafan su na jauro wata ake cewa wato babban malama to ita ce take ce kwanan ta ce zikira babu adabi da yasi mai inda aisha radiyallahu anha an abbaci mabudin jin mafudu ma da mun san fa da wuce zikira an abbaci babu adadi ya fi ladabai wato babu ladabai ladabtar da maraya inda Aisha radiyallahu anha a gaban da Aisha kamar tattauna a cewa suna cewa an da maraya a gaban ka ba za ka dake shi ba duk abin da zai wasu na da ba a masa ladabi ba za a to da aka ambata da wannan Aisha fa kana sai inni la abribu da yake ku taurara ku ni kullum da kuke gani ina dukan maraya don ba da sako daya wani hadisi da zo fabricated ne da yake cewa ta taba yi da sai kwari ko ta yi kai ne mutu wannan hadisin da suka zo ba da yake tare da ba taba ayyuwa ko karin da yake ba ta yi Allah ya mata ya amma ana ce mata ummu abdullah saboda wato shi abdullahi abdullahi ibn zubair ne kai ya yi tare amma sai ki ce wani ummu abdullahi amma ba haihuwa ne kawai alkunya kuma alkunya ba zai mutum ya yi ba yana karami ba zai ce wa kansa alkunya hatta yammaci na kace ina dukkan maraya har ya bani domin hana kawo kasan mafi yawanci wanda ba su da yaya sai ga suna da ɗan yaya shi ne za ka wani lokacin ana yi wata karama ko a dangin wacce ba ta ƙarewa wani ya ce da Allah a ba ta wani ya mata da rabai ko wani domin ya ɗauke masa cewa wanda zai ga ya girma ma a gidan bai san cewa ba babu sa bane duk ana samun irin wannan to saboda haka tace tana dukan sa har ya faɗi yanzu kai kamar shi Abdullahi ibn Zubair kan ba ai Zubair ibn Awwam kana da tarihi mutum ne bai zabi zabi ke shi a san halitta da shi in ya ya yara suka yi laifi suka yi ba a gyara Abdullahi ibn Zubair shi za ka je ka ke zama jari saboda ya saba kwanan da bayan mata sun da abin da ya ga zai marba zai yi kuma ya su bin su da shi da aida a jaje zuwa ta harbo wannan da zai jawa a cikin ka'aba yana sallah ko kurki ne ba ya ci harbuwa yana sallah saboda ko za su idan ya zo yana sallah saboda yadda yake kafuwa da nutsuwarsa a sallah idan ya tsaya a yi zai tunda ya ci sauka da shi saboda nutsuwa ba wani kwace-kwace ba ta shi ba ta shi da ake idan ya rubuci ma kaga suna da rikowa a cikin sa me yake nuna saboda nade wata a rubuci sai ta kabara ta wata gaba wa ta ta sauka mai tabuwa wadai ko ana dana wa ta wannan kalmar da bihalar da yake cewa idan mutum zai shiga sallah ya kirsa ya kala saboda ya ta haba dan ya kirsa to ga ita ne kirsa wadai ko sai kana yi su kana jin daɗin kowa ko ni gare duk abin da ake ka sani wata lutufa da ake turowa wata abar ɗarin ka wani ya turo musu da larabci fi ga wasu sun ne zo wucewa da karan laila karan gidan su laila ba duk wani laila ne ya biyo karan gidan su laila saboda haka sai shi ba biyo da ya ta bin karan saboda ya san kare kuma yana ko ba gidan yace duk inda wata karan na yi laila ta ne ko ba sai bayan ya dawo sai wani ya kare shi ina ka je ɗazu muna sallah ka wuce ranar da fuskar da kare shi ka gani shi to na ka sake sallah shi saboda soyayyar da nake wanda na su wallahi yi ba kanku ba yace amma kai kana gaban Allah ka gani yace to soyayyar kariya kake wa Allah yace to mun soyayyar da nake wanda ya ta gaskiya ce shi sa ba yau duba ba kanku ba kawai karar da ke a duwanin mutane haka aka ce bawa da gwarzo lokacin sai ana suna zalla da matarsa sai wata ci ya zo wucewa na lokacin da ya zo wucewa sai kawai bayan fitar da zalla da jika amma ma da kyau ba sarkin da ya tafi gaba sun ta ce ke wucewa ta ce ke yi wuce ta ce an muna zalla ya ce ke kira ta zalla ke don ba ta so muke an kuna ne labarin ne akwai dare Allah shi ne kuma fi salati da sakiya ina ku juye fa da ku Allah ku ga dai Allah ya ku sallama na shi ne jin labarin da kuka da misali ana akalli yanzu idan muka zo duk ko ko ya ka kana sai ya haka ku ya haka ne ke ko ko wani kira ko ba shi za a ko kaza ballan salati din tana da sai ko ne dauke ma ana cikin sallah yanzu ba ba wai ka bar ku dan wayar wani aka kira ni sirati ya gudu wallahi sai ka ji hankalin ka ya ta gudu yuda aka ce idan sallah da zuwa ku ke ga da zuciyar sa yawa ya rika tunanin lahira idan ayat da kana ke biyawa ba ka ji ma'ana ta kawai tuno da kaja ce inna fir'auna kawai ka tuno rigima annabi Musa da fir'auna kawai ka tunani a ya kuma to shi ne da kudi idan ba za ka iya na aya daki daki ba kawai tuno labarin firawa shi ma akwai dauke cewa a cikin labaran ko tuno wannan ya zuwa sai ka samu lada da yawa Allah ya dace da to shi ne to shi ne take cewa dan a dukan yaro har ya fadi idan bai idan abin da take nufi shi ne idan suka buga ba ana rubuce ba mugun duka ba ka san malamin suka ana magana akan wani yaran koya kaɗan ta baki da zai bada hauka da ita burki ba to a wannan ake ne ba wai ko kun duka da cewa yaro ba a'a ba na ta ba ne shi da ma ne ai kama jarat alal aqwatu wa lam tijani alal aqi kama jarat alatu sibyani annahu idza asbahu ahad yanbati hawla agal ma da yake shi ma da jani yake kaga abin da ake nufi da zai ai yaro ko hauki ka ba idan ya garawa zai burki ba ba sai ka da shi to ana gaya ma tana ke dukan yaro ba ba ta shi ana nuna ma dai akwai duka sai dai shi duka wai dan ne ake yin gari ana yin zane don huta a wasu ko dan a gyara dan a gyara dan da dai to matsalar musamman mata a yanzu za ku ga suna dukan yara ne dan a huta shi za a ga maza na gida sai ta faɗa da ba saboda su suna duka ne don huta yaro yana yin abu da turban mata ce ta kamar da abu kankan sai ba za ka a yi ka ɗauke kai a kuma yi ka ɗauke kai sai an kai kuma za ka ya mutum tsoron ka ya mutum tsoron ka fiye da ita saboda ita ta saba komai duka iyaye ba mata har ta shekara ta duka ya fi da ka gani a gaban ka ta tuba masa duka yana wata haƙuri sai ta da kara so da haka wannan shi kuma kurakurai ne gaskiya ba a kai kamar da ta mara wai ka yi aka yaran da aka nuna ba za ta aka yi shi babu da kama to shi ko wannan da yi ko wahalar da ta ta rama kenan ko da shi da Allah ka ji wani karatu yanzu da ku da ta yi yayi zai ya ta ko za ta yi ai ba za ta da labarin Allah ake kamata ta yi ta zo bai na nan ba kawai to shi ne yake cewa babu babu man mata na wani walad to abu da yake magana kan falalar wanda kan zai mutu kusa abu ne na damuwa a fili amma nan zai mutu falala ce da yawa حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك kaji ba sai aka zo aka yi magana ba aka ce balala to sai ce حدثني مالك عن ابن شهاب عن عن ابن المسيب سعيد بن المسيب كده اخر المتقدمين انا ابي هريره كان سجن ابو هريره ابو هريره سجن كده عبد الرحمن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يعلم عليه الصلاة والسلام يأتي وما إسلام يرى لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الأولين باب wani ɗaya daga cikin musulmai da ‘ya'yansa uku za su rasu. Ana magana a kan wayanne wanda ba su balaga ba, shi ne, wanda bai balaga ba, sai yaro bai balaga ba, ɗan ka yi rasu, ba bu bawa, bai balaga ba, kan da shekara sha hudu zuwa kasa, to su ake magana a wannan hadisin da za mu biya ita. Fata masu hunna, babu wanda ya yanzu uku za su dauki kuma wuta ta dame shi Allah akbar illa illatul qadar sai dai warwara rantsuwa me warware rantsuwa Allah ya rantsi cewa kowa wa inni kum illa rawiha kana ala wasika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya ko jisiya aw ibn kathir yudai a babu wa in minkum illa waliduha ku aiwa ba minkum ba wanda ya daga cikin ku illa waliduha ba sai sai ya ci ta rinka kowa kana ala rabbika hukman maqdiya wannan tabbas ne a gurin ubangiji dole abubuwa guda uku wani hadisi ya zo da su ba wanda zai tsara shi ɗakin mutuwa kowa sai ya ci domin annabi da kansa yake inna lil mawti la sakara lallai mutuwa tana da tsaye Allah ya waka gara sai ke da rarrai matar da kawai yake karan mawa da an samu kuma kan mafi shi zanne ya sakara an shi ne a kan kalli wani sahabi shugaban auku ne ko kalli da sahabi ne ya ce da kawai shi raga wani da ya raga wani sannan na uku Allah ke salati to abin da ake magana a nan Allah ya taimake ka ya taimake mu shine wato mutum ya faɗo a nan wanda Allah zai wa sauki zai yi duka amma bai a ɗaukaka ba sai a ɗaukaka sai a yi abu kamar wasiya amma dai ya wuce ya ne ke da ranar ka ga wani tsohon ubangiji da ranar ya ke da ranar amma ba cikin sauki shine in lawa ne duwa shine ta hanyar da zaka ba to wanda ya rinka wuce suka rasu maza ko mata ba su balaga ba to ranar kiyama wannan sai dai zai wuce zai tsallake sirati amma kamar wasiya ya yi tsallake tun da Allah ya rantsa to shine illar da ta kamar warware rantsuwa حدثنا عمر ابن حفص ابن قياس shine Abu Asir al-Nukai kenan wanda ya rasu ne a shekara ta 222 an sarki na uku ne farko yana farkon halin da وجن سوى أنا أبي زرعة أنا أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي lalle wata mata ta zo manzo kira da mun Allah tabbata a gare shi da karamin yawo a kana sai ta ce kuta kuta ya ma ikin Allah wannan dan na yi masa addu'a fa fadda fadda talata na gunki uku kenan duk wanda na yi ba waya to wanda ta ga ya tambaye shi haura zaki ko zaki duk da ta ruwa gurin annabi alaihi salatu wasalam ai masa addu'a nan sai shi ma yake fa kana sai annabi yake nan ta ke tana ruba maki zai ce in ka barki da ibadin da yake da Allah akbar lalle kin yi katanga da katanga da karfi daga wuta wai ta mun nan ta dari ai kin ba wa kanki katanga da karfi daga wuta annabi ya ga maka haka da kwantar maka da hankali domin in ka barki alhaji shine alhijabu الحارث فتنجا وكما وكل ما أنا بينك وبين الشيء فهو حجاب لا أبو كذي كذي كمكانك دون أبو يعني أبو يسانيك يجي كذا حجاب فتنجا to to shi ne ke cewa oke hadisi ne da kyau hadathana ayyash qala hadathana abdul ala qala hadathana sa'id al-zurayyi sa'id al-zurayyi shi ne ibn iyas na abu mas'ud duk da ana cewa kafin ya mutu da ya kuma sai ya haddasa da sarki shi wannan kafin shekaru yara su ne a shekara ta ɗari da arba'in da uku shekara ta ɗari da ƙarfi ƙarfi da biyu kenan to shi ne ma ne yake cewa a oke an kali da abasi kana ma ta yi kuɗi gudun shi ya ce ɗana ya rasu ba wajen su alaihi wata da ke ne sai na samu damuwa da sanani fakultu ya abasi ya aba hurera sai na ce ya kai abu hurera ma ta yi da minar da bi sallallahu alaihi wa sallam kai a shin baka ji komai daga gurin manzo kira da annabi Allah ta fada a gare shi ba kan tsabili a gudna wanda wato zukatan mu za su huta ko ta dayyabu bi a gudna a wata ruwaya wanda zukatan mu za su ji daɗi an bauta na dangane da mamatan mu wanda suka mutu na mu ƴaƴan mu da suka mutu ana sai shi sai ya kuma na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko sai na ji manzo kira ne abin da Allah ya tabbata gare shi lafi daga annabi ya kuli yana cewa sigaruku ƴaƴanku kanana da amisul janna su masu kuɗi ne a cikin aljanna abin da ke ne kawai ga ƴaƴan suna zuwa suna ta nemo iyayen domin abin da wani suka ce ba shi shine ƴaƴan musulmi wanda suka mafi gidan aljanna da su da shine masu kuɗi jam'i ne na da'amu shine ga abin ju'umu jamu ju'umu na eh akwai wannan gwara shi ne da ake bakin malamai da cewa aka ga kuma wannan abun hadisi ne da aka kawo cewa ai wanda za su yi biyayya za su gaba aljanna wanda za su yi kene ne ai ta da cewa ƴaƴan musulmi wanda kuma yana magana akan duka jariran duniya ƴaƴan musulmi sannan ko kuma kace sai ya huna fil janna su ne masu kai komo a cikin aljanna masu siya ai da kalu da manazilu halayen na huna fil mawdi wanda kamar ya yaro a siya ai da abin na kawai dai ka tije a tashi goma a yi mai tafiya ko ai su zai daga kuce kana bai da shi gurin uwar da zai kuma dawo shi ne da kuma kawai dai ka ga ya kuto daga nan da koma ta kuma kai za a wuri ka ji dan shekarar jiya wani abu da yaro da ka rabe shekara ta ɗaya da rabi ta cikin kawai ta tsoro kuma jar a kan a kan mai yana yana da igowa ta ta ɗauka ne ya biyu a ya shiga cikin ya tsane guda hudu Allah da tukari Allah ya kiyaye to kaga ji da zuwa mutum kawai mutum ko ina yanzu matsala ta mai wanda zautawa ta kiyayewa Allah kaga yana akwai matsala to shi ne duk kawai zai buɗa da ganin ya koma ta to haka waɗannan da suka mutu ɗaya mutu ne rana a kiyama su ne masu kukuta ko wanda ɗaki za su shiga ba wanda ya biya ba to ka gane zuwa tabbatar ma da cewa ɗan ne ɗan aljanna ne kaga a ke da damuwa amma in mutum ya yi haƙuri an san huta da ruwa na halin duniya nan wallahi tallahi in suka taso suka zuwa Najeriya amma da a Najeriya kake nema na shigo eh ka san kowa matsalar sai fita eh dubi ne to sai ke cewa a shi ne tuhumur jam'i na wato jam'i da da'i masu kuki masu kewayawa masu wata yawa a cikin aljanna hadisin yana da kyau domin ba musulun ma ya hauce shi da sauran gurayen kitabun zirri wa sila حدثنا عياش قال حدثنا ابن الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا حدثني محمد بن ابراهيم ابن الحارث محمد بن ابراهيم بن الحارث wannan shi ba shi ya san tarihi sosai dan ya san mutanen sa sosai da sosai mutanen za mu kamar imam ka ake yi ba a cikin sirru a halin dubana to da aka ya san mutanen sosai ya rasu a kalmi na biyu farko shekara ta dari da ashirin عن محمود بن لبيد eh asaba bin nabi yace an jabi bin abdullahi qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي لا تعلم عن الشهادة والسلام هنا سوى من مات له ثلاثة من الغرب duk wanda ‘ya'yansa uku suka rasu ba ta saba hu ya nemi ladarsa a gurin Allah shi ne ba ta saba hu Allahu Akbar sai ce na kanar janna sai shiga aljanna kullu ya rasulullah sai mu sahabbai sahabbai bin ka bin bidazu da Abdullahi da ummu mubakki da sauran wanda suka yi ruwaya suka ce sai muka ce ya ma'aikin Allah sai muka ce ya ma'aikin Allah سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوتي ثاني يقول واثنان كنا فيه قال واثنان كان بيتي مالك كنا فيه idan mutum ya yanka biyu suka rasu ba su balaga ba to su ma za su zama ba ta tanka da ke shiga wuta wasu da jazir sai da jazir na abdullahi sirri ruwa wallahi na rantsi da Allah ala arani ina ganin lokultum da ku ce wa wahidu ko da ɗaya ne la kana da ya ce kana yake wa ana abun dubu wanda ita ni ina tsammanin da annabi bai ce ko da ɗaya yace ba ku ci gaba da tambayar ba ita akwai wata ruwaya wanda ba zan iya kawo ta ba kai amma ta inganta da take nuna idan mutum wato ya ya nemi ladan ɗan da ya rasa wani abu da yi wani ɗaya da yake kauna ya ne muna dan sa gurin Allah madaukakin sarki a cikin bukari Allah madaukakin sarki ya ce zai zama mara hijabi da kauta to shi ne kayan akwai wata ruwa ya daban ba wannan ruwa ya bada ta nuna haka yawa na to sai yake cewa حدثنا علي بن عبد الله حديثي هذا وانا قال حدثنا حفص بن جياد قال سمعت سمك بن معاوية هو جده يدي حدث قال يجي سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة نادى أبو زرعة نادى أبو هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في السبيل lalle wata mata ta zo mun yi kira da Allah Allah ta mata gare shi bisabi da karamin yaro tsakanin sai ta ce ko da Allah ala to ka mata wato yi mata addu'a فقد تبنت ثلاثة نظم يا يعقوب كلمة الرواية شيخو لا النبي يسير فقال يا النبي شهيد ربي فإلي إني كتنغى به الله شهيد فكتنغى به كربي من الناس الوضع حدثنا علي قال حدثنا زهير بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتما ذاك ذكر النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله sai ta ce ya ma'aikin Allah inna la naqdiru alayka fi majlis mu ba ku da ikon mu zo majalisin ka in ji ba ba ku da ikon mu zo majalisin ka saboda su ma ta ce fawa'idna yawman la atika fihi ko la atika fihi ya bada alƙawarin wata rana da za mu rika zuwa gurin ka a cikin ta kaga ba cewa makarantar ma da wuri ba da azali kan ba da ba ka da za ka da azali sai za a ji to abin kai ke kudu da Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri ma ya rawaito wannan hadisi hadisi ne mashhur to sai yake fa kana sai annabi ce na take mu'idu kunna alqawarin ku baitu kuda ko haka gidan wani ya ka faɗi gidan wani sahabi fa ja'a wuna li dalika al-wa'd sai annabi ya zo musu saboda wannan alƙawarin da ya musu misali a cewa za a kare ko juma'a da ruwa ya wato abu ta irin da kudi ta ne ke idi da din ya yau kaza wa kaza wa haka rana ta kaza da kaza rana biyu aka bar shi ya mata rana shi da ke yau kaza wa kaza alamu da juma'a ne gaba da lahadi ne bijirin talata ne laraba na ne wa da ba ya ji ban amma dai mu ba mu dai kawai ba su jayi mu bai su amma da rana ne kai yanzu ya rage ina ka saboda haka فجاءهن لذلك الوعد يعني يزوم زبد wannan wa'adin wa kana fi ma ataka rubi na ci auji zan tada su a rana ya ce wa wai fara makarantar mata aure annabi shi ya fara yi sai annabi ya ce ma min kunna imra'atu ba wata mata daga cikin ku ya mutu na hada da su min alwara da ya'yan da guda uku za su za su a wata ruwaya salasatu min al-walad ruwaya abu sa'id al-khudri da ya'yan su uku za su rasu fa tahsibu da ne gudanar a gurin Allah illa dan alatin janna ba shi ta shiga aljanna fa kana timra'atun sai wata mata ta ce wa sunani ko da ni ne an gane ku eh wata mata da suka ce na na aisha da ummu hani ita wannan matar ta kai ta taba yi wa kuma na na aisha tambaya ta kuma ta yi wa ummu hani irin wannan tambaya sai wa Allah ya da su ta waslan ko da bi ne ala sai annabi ya ce waslan ko da bi ne hadisi ya tabbata hadisi ne sahihi حدثنا عربي بن حفص كان سعيد يتشدد في الحديث ويحفظه ولم يكن عاد يقدر ان يكتب عنده سعيد يا كذا يتشدد في الحديث هنا لسنه ولا حديث domin kun san kawai irin su Ahmad Sulaiman bin Mishran da ire-iren su za ka sun ake ma mutu shakki duna ne wajen abin da ya shafa na karhani yana da sanadin cewa wani hudu amma bai yana kiyaye abu wani ne kun ahadun an ya kadi da an ya su ba an yi babu wanda yake samun iko ma ya rubutu a diki da gurin sa domin akwai malamin da za ku ga in ka je ba ɗaukan karatu gurin sai ka koma kare polis da ku yi biyo ka ziyara ka gaba cikin koma da ba ba za a yi karatu misali kowa da irin ɗabi'a ka karanta biyar wa nan al'ada da lubana sai ka rika jin ɗabi'un to shi wanda yana da sauri amma dai yana da adda mai karfi kuma حدثنا عربي بن عبد عربي بن عبد الدين بن عمر ايه wato ƙarshen juzi na farko yake so ce a littafin misali in juzi juzi ka shiri muna ba da nuna haka ba idan amma dai idan naka mai dubi dubi ne to yanzu ya ga ba an gama dubi na farko saura na biyu shi ne abu da yake wa قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم عثمان ابن حكيم نعم ايه كنا بقى حدثنا عربي ايه سننزل مكتب كما sai Usman bin Hakim shi kuma fita ne to حدثنا الأوجي موسى بن إسماعيل قال سكتي حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم كما أنا في أكل من الجود ومن يرى ذلك قال تأتي دا ثلاثين دا تقول لذي الذي قال فرق فرق كيف وجد قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري abu bin adil al-asani shi kuma wannan abu bin adil al-asani din mazhul wanda ko an ya faɗa aka ce mazhul ko dai mazhul al-ayn ko mazhul al-hal illa za ku ga wato majhuli ne amma bai bawa hadisin illa to shine ke cewa a tasaki ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik ta zantar da ita ce ummu sulaim bint milhan ya kuma ummu hara sunanta rubaita wasu ba da suka ce sunanta sahara wasu kuma suka ce sunanta kuma ya dawo ita ce matar abu dalha wanda tarihin su ya shahara an ji sadakin da ta ba wa abu dalha ita ce annabi yace ya ganta a aljanna yace ra'aytu ra'aytu hasu jannati eh wannan mutum naka wato na farko wanda ake kiran sa za ku iya tuno sunansa Malik ibn Nadir ta kai ma sai masallan musulunci yake ai yake ga musulunci to sai ka buga yaji ko iyaye ya ba da ruwan mu to Abu Talha daga baya ya zo ne mata a matsayin sa na mutunci wanda ba musulmi ba sai ai kai ba wanda ne ke auren ka kawai ba talaka musulmi wani sai sai sai irin abun nan da mutane za su rika maka yace ba wani dace wanda kuɗi ne kawai kace wannan ba kuɗin ka nake so in za ka musulunta musuluncin ka waji ne sadaki na saboda haka kawai sai musulunta to shine Allah ya rubuta cikin sarki ya azurta su da wato samun kaji da Allah ya ga su suna yin ya mu suna Abdullah shine ma ya ce ka ibn Abi Talha wanda fakiri ne ko ko malami ne a lokacin da ya taso kan hau da ya ce haka ce sai da ya haifi yaya guda goma dukkan zaɓunan alƙur'ani kowane daga ciki saboda annabi alaihi salatu wa salam wato ya yi masa addu'a da bayan an haife shi aka kai lokacin da aka kai shi annabi alaihi salatu wa salam ya ma addu'a ya ce sammai shi ruwa abdallah na sanya masa suna abdullahi to ita ce dai in musulai ko dai ruman sha ko guman sha ko sa'ad akan wannan sunayen malamai na ita ce ma yake ana san mana shi wancan baban na ga shi a san shi ne wanda ya je mu shi ba wata ba mu ne shi ne wanda ya je ba a ruwan mu mahaifiyar in musulai kana karanta tarihi da siyar za ka ji daɗi tana da wato ya ba ta siyar a nan da nubana sai ka mutane za ka kana ta samu alal akalla a yanzu wannan karatun da muke da an faɗi wani malami an an faɗi su tsara biyu a kan sai ka ji wani daɗi ko ba haka ba sai ka koma da za ka ja ba mai mujallabi sha biyu ko sha ɗaya ko sha uku kowace labari ne irin wannan na mutum kawai a ɗan koma da hali ko tarihi a ta ba ka labarin rayuwar a sun yi kokari gaskiya Allah ya ba mu ikon kwatantawa to shi ne ce kana kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam kace na kasance gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kana shi ya ummu sulaim ya ki ummu sulaim ma bin muslimi ma bin muslimai ya mutu lau ma salatu auladi babu wata musulmai guda biyu ba ta da mutu ke da yayan su guda uku za su rasu illa a shekara wa mallahu janna a ce sai Allah ya shigar da su aljanna bi fadli rahmatihi illa saboda fadalar rahmat akan su iyaye قلت والناس in musulun da ke shirye ke ko da shi ne a ne ke wa kuma ko da shi ne a tattana a biyun kala a tattana a makaliya shi shi ne ibn sulaiman ibn zakka a kai shi ne wato mu'tamin jinna wanda aka ce an haife shi a shekara ta ɗari biyu ya mutu a shekara ta ɗari da tamanin da bakwai a ɗaya shekara ta tamanin da bakwai a duniya ko mazali ne sai aka kana milan zuhad wani abbas yana cikin ma wasu gudun duniya da ba su yawan bauta wa Allah ba lokacin sarki to shi ne shi ne wannan ba wa Allah ya ce ta ne ce karatu ala al-fudayl da ta karanta wa fudayl shi ne ibnu maita abu mu'az kenan a basari shi ma duka ne ma da suna ce masa la ma akadi ma da wannan ko ta'ali la ma akadi ana bi Quraishi an san wani abu wani shi kuma wannan a alƙali ne a Tajikistan irin kasashen nan masu matan da sun na ne masu sanyi ko suna da kankara sosai eh Uzbekistan Pakistan to irin wayannan garuruwa to dan Tajikistan ne to shi ne yake cewa annan hasana hadasahu biwasili hasan ya zantar da shi amma ta hanyar wani shine biwasili anna sa'sa aka bi muawiya lalle sa'sa wato dan muawiya shi kuma ammi ne babba ne ga ahad bin qais babban malamin da ake da ake barka wajen bautar Allah ko kake sai hadasahu ya zantar da shi annahu lati aba zarri ya hadu da Abu Dhar Abu Dhar shi ke ba wanda annabi ya ce shi kadai zai rayu shi kadai ne wanda da Allah ya mana suka gumi bayan sun dawo da aikin hajji mun yi bayan mutawassi a kirba yana rungume shi ne mutawassi a kirba da yana rungume da talaka kayan zan zarga ko yawa eh kani ke ma na kaminar wani biya a baza me kake da shi na daga ƴaƴaye ya kai abuza kani ta alawo hake su kin bana zan tattake ba kulki bala sai nake kwarai zan tattake قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادم الرسول أنا بس الله ثبت عليه يقول أنا سواء من مسلم يموت له ثلاثة من الولد باب ولد مسلم لا ينسى بلا أخو ذات الرسول لم يبلغ الحمصة وفي سبب مرتبة هنا الحمص أي لم يبلغ سن التكليف الذي يكتب فيه الاسم إيه بس كيف يكرر لا بعد ذلك كامل الزنيبي هنا الحمص إلا أدخله الله الجنة فكيف أن لا يجد في الجنة بفضل رحمته إياه وفضله فهل الله تدريس وما في رجل أعتق مسلما ما هو المسلم الذي أنت مسلمين illa ja'ala Allah azza wa jalla kullu udwin minhu ba shi ya Allah mana cikin sarki ya sanya kowace gaba ta ta bi ka karu li kulli udwin minhu da zan so ban sace a gare ki ga kowace gaba ta mai wannan hadisi ne da ke yi wa sahihi da sana Abdullahi bin Abdul Aswad قال عبد الله بن عبد الاسود ana dangana shi zuwa ga kakansa sannan a dan tsauri mai uku da shi wani ta ta ɗari biyu da ashirin da uku ya bar duniya قال حدثنا زكريا ابن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن السحيي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يأتي من مات له ثلاثة هو دائر أكو سكرة لم يبلغ الحنطة بس بلغ أدخله الله وإياه أنا زي كده تشيد الروح بفضل رحمته دون فلنا رافت الجنة لا كده تشيد الجنة وانا عجيز مباريا بكاري وانا يرى وشيشي عبد الرزاق يا فتاة شيء عبد السلام إمام النسائي يا فتاة شيء ابن ماجه ما يا فتاة شيء shi wanda da muka wuce Abdul Aziz bin Sahih makawo ne ba amma kuma fika ne ana karɓar maganganun da domin shi ma ta aure da biyu shekara da ta da shi babu mamma da lahu sifatu babu na kabarin da babu da yake magana akan duk wanda wato barin da ya mutu bari ba ba an ba bai ya'ya da su bari a kai wata hudu ko biyar eh shi kansa حدثنا اسحاق بن يزيد قال حدثنا سرقه بن خالد قال حدثني يزيد بن ابي مريم عن امه يزيد بن ابي مريم انا جاوب يزيد بن ثابت eh domin su aka ji ne wato babban imami ne a limanci a lokacin sa ya rasa ya ɗari da biyu shekara da ɗari da arba'in da hudu to shi ne yake cewa a dasani ya fi suna bi mani an umbi an sa hankalin hamdaniya akan da ta dan hanbaliya shi wannan zani wannan hanbaliya bai taba yi wa za mu ji biyar wa kana la yuladu lahu haka ta ji ba a haiba ba kafin a zo ga haihuwar sai kawai a samu matsala ko dai kawai ko abu da ya gabata wa kana da yake la an yulada ni bil islam wala da zika yace da ce za a haifa mun da a musulunci wato a sabon mun dan matan bari ba ta tibu ne mulanin ta yace a abu ne ya min an ta kona ne duniya jami'a wallahi hakan ya fito yiwa a gare ni fiye da ake an ba ni duniya da duka ne kawai sai a yi nan ma wato ya mutu wa ba fi hada abin da ke cikin shi a bayi mabari din ta yiwa a bayuwa shi ne bakarara ko ita wallahu a'lam wa kana ibnu al-hamdaliya bi mabaya hatta shajara ibn al-hajjaliya yana cikin mutanen da suke wa annabi alaihi salatu wasalam mubaya ta jin bai'atu biye bai'atu da zuwa da Allah yake da kaji radiyallahu anhu mu'mini in in wani amma ka ta shirya biye da dai da wannan lokacin da ya hau kaliba sai ya gana zuwa ana kewa ya wai bauta a zuwa sai ce ne wanda aka ta yi biye da aka yi bai'atu da zuwa ne ya zuwa kan aka zuwa ka shirya ta dan kar mutane su zo su ta bauta to shi ne aka ce dawa mutum ya gaba a guri da'awa sai karfi aka ga wani abu ana so a bai da shi ko kabari ko wani abu sai a je a sai ta shi ko ba irin na mutane amma sai gudun da da'awa sai karfi kaga haka ya annabi jalil ibn abdullahi da wata wanda muka biya muka ce ya musulunta annabi alaihi salatu wasallam ya bar duniya kwanan da arba'in a duniya annabi ya bar duniya arba'in dini shi ne jiran da annabi ya gani sai ya bar shi a musulunci ba a fasa ba ne musulunci ya ya zo ne bayan ya musulunta da jariri na za a ce ya musulunta ai da ba musulmi ne shi jariri kullum mawludin mawludin yulad ala fidrat ko to shi kwana arba'in ya musulunta da kwana arba'in annabi ya duniya to shi ne a wannan kwanakin annabi ne da haka sallallahu alaihi wasallam samu labarin zilkalasa wata al-jarir bin abdullahi bin wata akwai wata ka'aba a ni da abinka kawai mutane suna bauta bauta mata suna kiran da al'adatu shariya sai na annaba ne da su islami cewa zai je rushe mu wannan ka'aba da suka yi Jami'in yake zan je amma matsala ta ni ba na tabbatuwa saboda suna da rashin lafiya ba na iya zama a kan duniya. Ran da yake zo da ba ba kirkin sa ma a zuwa sai ni yake to je ka aka ba shi mutum hamsin suka je suka rusa da. To kaga duk wannan yana yin cikin maratib na da'awa mutum ya fara fahimtar me ya kamata a yi a cikin alayi a wasu alaƙu da ma'arufu wannan ya hannun mun. Sai ka fara kun abubuwan kashi kashi ka gaya ake da'awa. in ba ka da karfi a kuɗi ka ɗauko wani abu to za ka rusa da awar kita wa kana la yakuji to shine wa kana ibnu azaliya min man baya ta da shajara kun gani ba hatta buje da aka yi wannan da aka ya ka buje inda buje ta zo yanzu ai ba san me za ni حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا العاص عن ابراهيم الشيخي عن الحارث بن سويد حارث ابن سويد إيه. أخبرنا أبو معاوية أوكي أنا عبد الله قال ما كنت عبد الله وأكي بسم الله جابنا ابن مس موسى بن عبد الله بن كي تريوه تأخذ أبوه عبد الله بن مسعود شيء ما كنت الحسن حسن البصري مبتدا في أبو بكر الصديق to an kaji bukari ya ce abdullahi ya yi shiru to ibn mas'ud yake ko abdullahi sun kai ɗari hudu amma wanda suka fi shahara abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas abdullahi bin amr bin al-as abdullahi abdullahi bin umar ko su suka fi shahara sune abadila abdullahi bin abbas to to zai ke cewa kadu ya rasulullah oke قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثي أحب إليه من مالي؟ waye a cikinku dukiyar magajinsa ta fito yiwa gare shi fiye da dukiyarsa da mai da kake yake an gane wa hausar dukiyar magaji wato dukiyar da zaka mutu ka bawo yaya waye ya fitan wannan dukiyar fiye da taka tambaya annabi ka du ya rasulullah in ka ya ba ki Allah ba bi na ahadu illa ma lahu ahqu ilayhi min mal warithi a babu wani daga cikin mutane dukiyarsa ta fito yiwa a garin fiye da ta ɗanka. Fakar da Rasulun Allah sallallahu alaihi wasallam ta da yace ina mu ku sani annahu laysa minkum ahad babu wani ɗaya daga cikin ku illa ma da wani fi ahabu ilayhi min mali ba je dukiyar magajinsa ta fito yiwa a garin fiye da ta. Sai annabi ya tsinta musu abin da suke nufi annabi ya ce tsabba haka ba. Ma duka ma kaddamta ku sani ba dukiyar ka shi ne wacce ka gabatar ka ba ko ka bayar don a taimaki addinin Allah a yi ka taimaka ka kawo talaka ka taimaka da shi ne ka ba da kaza sai kaza ita ce dukiyar amma mutum ne wani tsakani da Allah ya za ka baya zan taɓa kuɗi saboda ko kai ne mutu a yanzu su shiga wahala bayan dukiyar da yawa ba zai iya ba wa Allah da amma dai yake kansa ruwa domin wancan da ka buɗe ka bari na magana ne ba kai har suna da ikon ma da karo mutuwa kai sadaka ce wace da ba ba ba da kai kawai ka kaddama ba ma na kaddam da dinin la kawai ka bayan abin da za ka ji kiyama ka dade domin ita wannan dukiyar sun kawo bila ya ji a ne ka wala ta jini a rai Allah ne ya faɗa a wani hadisi duk wanda ya mutu ba wai zance ko zuwa ce duk abin da suke yi kar su suka yi wa sai dai su ce da sunansa a je a yi rijiya a ce to wannan wakafi ne na abba a je a makaranta a ce a masallaci a ce wannan wakafi ne na abba amma ba haka wani abin da ne ka ba ba miliyan dari ya je masallaci wallahi ko tilas da ba za a ba na ka ne la yi jini a ne ka wada ta jini a ne hakan ya ɗebo siya ma ta ta ce malamai ta ce idan ka ga ya ɗebo siya ta bi ka to kai ka haddasa yanzu misali ya je ba hotel ana ta alfata ko ya gidan karta ko gidan tata sai wani ya gada duk abin da ake yana da kamar shi duk da wanda ya gada ba da naka kamar shi shi ma da naka ha a abin da zai shafi idan ya yi aure tun daga duniya ba bai mata tarbiyya ba haka to ai shi ne da ba kama kyau amma kai wa mutum tarbiyya sai ka mutu ya lalace wa ruwan Allah da kai kaga marmar tarbiyya abin da za a yi bayan ka mutu ya lalace ba abin da za a yi ba kwarai kuwa wannan da da insa da illa ma ta yi Allah ke yi to shi ne yake cewa wa ma ruwari suka ma a karda dukiyar magajin ka kuma shine abin da ka bari ta ka kuma wacce ka gabatar ka ba wa Allah kun ga wannan wai ka duba ne ke wai ka duba ne da yawa ala yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ta'utu fi kuma raku ba wani ya ne mun ga ba ta ne Yeah. yanzu na Allah waye ne zai iya mana fito ya gado ne alaƙar wannan hadisin da muka biya da babu ita ana magana mamma da lahu fi kasu magana ta gana da kyau da jin tsoro sai ya kenan ba da kusa da za ka ce wanda bai samu wanda ba zai kare shi cikin ma da zai wani da mura da ba ita aka ce da shi abin da ke ba wannan ma bai da dukiyar ma da zai wani da magada ba ita ce abin bukata ba sai kuma ne babban abin da malamai suke ba da tsirowa a jiki ne maganar gado an fahimta da kyau ko ba sai kana da ɗaje ga ka ba maganar gado to saboda haka shi ne zai shiga alaƙa da hadisin kuma ko da mutum yana da yaya me ya ka bukata dan gani da shi shi ne gabatar da abin da zai zai wa ubangiji ya fara bane to shi ne ake so a lallace ka a wannan hadisin idan kana da yaya ko ba ka da su abin da aka bukata shi ne ka gabatar da naka ayyukan zuwa ga Allah shi ne ba haka ne da ‘ya'yan ko babu ka fara gabatar da ayyukanka shi ne ta hanyar ciyarwa ka bawa ka taimaki bayan Allah ka yi aikin Allah da zuciyarka ba wai kasance wata kawai ba sannan abu ne ko da ba ka da san kana da wani abu da za ka iya gabatar wa Allah shi ne zuciyar da Allah ya baka domin ta ba za ka iya gabatar wa Allah ba domin wanda bai da wanda yake da dama an maka dubare ina ga wanda bai da shi in ba da aure kenan wanda bai da tayar bayar ina so su kafin da rasulunci dukiya su gaba ɗaya ai wakafi da ita ai gidaje guda hudu a tabbatar cewa duk wani ɗalibi da zai tafi daga kano kawai ya zauna a kan kyauta wakafi ai wata adamawa da duk wanda ya je daga kano ya zauna a gidan kyauta wakafi ne amma da su ba ba ya ba sana ba sana ba shi ne wannan tambaya ce mai kyau حديث لا دليل رسول الله وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wasallam ce ma ta hudu da bi kuma rasu me kuke duka ba a matsayin waji shine a rasu me me ba ku yake kira waji me waji yawa a shayarwa dan baya da ta ce waji take wacce tana waji to me kuke duka ba kun ga abin da mu muke duka ba ko su zubara ku ce zane da yake sadu maganar da wannan ya yi dafi na wanda yake zama Oke ko a hausa wannan ya fito wannan da ya fito wani ne wani? To ni dai ni babu kama da Oke, yi kawai suke yi. ba ba ta ba haka ake nufi ba kawai ba ta to in ba ta zama mai ake kira wancan ta yi wannan bayanin da kuka karin bayani ne amma wani shi ne rashin zama ta
mama nan na wanda yake faɗa wani zai zubi amma zai kamar shekara ɗaya shi ba haka ba yake ma shi yana rubu a haihuwa takwas uku sun zauna shi abin da ba da yake nufi mu kuma ba haka muka fahimta ko shi ne muka ce ma da akwai wancan amma iyaye suna jin suna hausa ji to mara za ku ji karewa shi a saba ne za su zama a gurin da gaba ɗaya fassara ɗin da kuka yi gaba ɗaya a saboda ita ne kala bara ku ji da yawa ke gurin annabi alaihi salatu wasalam kanu dai suka ce a rako annabi la yuladu lahu kaji ko dukan su larabawa ta ce wanda ba a haifan masa ya zauna shi ne wajibi an mu ce a ko duwan su zauna ba kana na sai ga ne da na wannan ba shine wajibi ba walakin la raquba wanda yake bai wajibi shine Allah ne lam yuqaddim min waladihi shay'a wata tanka ko dai bai mutu ba shi ne mai wazi ba dai kuke ka ga wuce an raba rigima ko da fahimtar ka da ta kowa da sauke ta bai mutu annabi wanda eh wanda ɗansa ko ɗaya bai mutu ba domin baka gabatar da kowa wanda zai je kare ka a cikin ba amma na kankara ta yi ta yi ba da kwarai da gaske to haka wannan kenan kaga akwai ire iren wayan na hadisan wanda za ka kana dubin abu kaza sai kawai annabi ya ce ba haka ake nufi wani wani ne an littafi a kan irin waɗannan ba za ku je hadisin kana shi ma ku shi ma me ake nufi da kaza sai annabi ya ce san ba haka ake nufi ba kaza ne ba za mu kana yace ita a ruwayar muslim da wannan hadisin da wanda muka gaba duk hadisi ne duka biyu duk ne da hadisin abdullahi ibn mas'ud ne lokaci ya gaba da wuri ka da saura daya mata usuna fi kum sur'a me kuke lissafawa a cikin ku cewa dan kokawa me karfi eh wanda yake gwarzo dalibi me kuke lissafawa a cikin ku me za ku ce wanda hauka shi ne sadauki ba kuke lissafawa a matsayin sadauki ko kuma a jaribi ko mai kaza wanda ne faɗan da za a yi da wani rasulun shi ne ke cinye wa kuke kira jago waye jagon ku an rika da huwan da dina ta zira wa wurin rijal shi da wanda mutane ba sa kare shi ko ba haka yake a ta a wuta ba shi ne jago فقال لا بأس بجاهها ولكن السرعة شابوك وآية الذي يملك نفسه عند القبر يملك الزوج يتهلوك في اليهودي صلى الله عليه وسلم من يبنى يا إله كما ما بدأوا مبيوش مبيوش ليس الجديد في السرعة إنما الجديد الذي يملك نفسه عند القبر لكاد فتا ne ba shine ne karbi ba shine asura ne kada fita ne ba shi da mai karfi ba annabi yake kadai ne mai karfi wanda yake mallakar zuciyarsa yayi fushi to akwai ire-iren wannan ire-iren su wajen wato wani wani da wajen hadisai ko bai kawo a littafin kawai yana magana akan abubuwan da kuma kaji ya Allah ya ba mu ladan da wannan ko su da Allah ya ji wannan wannan hadisin da zamu shiga yana da muhimmanci shine hadisin da masu zakin sabai suna rike wato wuce da shi kuma da ba kamata ya mutsaki da shi mai zuwa ba dan mu ji bayanin da aka yi hadisin hadisin hadisin sahiba ne wanda annabi sai ce bai da lafiya ce a kawo ka da yau tun ba su bibiyar karatu za ga akwai wanda suke ɗaukar wannan hujja suna zakin sai ga wa cewa annabi ya ce a kaka ka da zai rubuta kai da ne wasi ya ci kawo sati mai zuwa ba mu karanta shi ya na mai mallakar zuciyarsa ya yi kuɗi ya daure ya cije gaskiya ne hadisin da na alaka da babu shi ne wanda aka yi mara zuwa ya daure ya cije to shi ne jari na baka san wanda ka tambayi likitoci ka ji akwai wanda can zai mutu a asibitin likitoci wanda yake kusa da shi ya nufi wani ko amma wanda wannan ba zuwa ya gwada wajibi ko rika god wajibi akwai wanda wallahi wanda yake kusa da jijiya baki to kaga a ce ba irin wannan bane wanda zai zo ni ya rike ta azumi ba shi ne karfi ba wanda zai hakuri da abin da Allah ya dora ba wallahi wannan na ga wata tambaya ce in mu bari ta ce mai zuwa tunda wato tana da alaka da zaɓai daga a kaddara maka duka kila a karatun mu ya maka dokta in sha Allah ta'ala ko wannan ko da dai na gaskiya ruwa da ta nuna amma mala abba ina ji da kai kuke kai wannan azumin da kuma sai dai kai baki mu karanta wani guri na cewa na bani salatu wasalam yana abu hurairah in ya zo sai ya je wa mahaifiyarsa ba sallama da zai tafi gidansa ko ko ba ba kuma ga dai ibe da kai a yanzu a karatun yau na ce sirikin zan yawa yawa ya samu wani kai ko ja ja ji ba kai oke sai na ba idan da aka ya nake bi aure ba wannan za mu yarda amma ba kada bi aure ba da imam bukari kace ke bi yarda amma wannan kar ka koma in wani ya kawo ya irin wannan labarin labarin sandan kure ya ji koma da ta ku ne ka dauki hijabu ne kawo da rasul in ba kai da siya ko ka dauki siya ba a da ba kana da abin ka sai ka Allah na to ba matsala Allah ya sa na sani to na dari uku na ai eh a in kun gila ya baka ba komai ka ta halal ba ka yi akan za ka yi za a yi mata aiki a kan sana kuma ya san cewa kana da yara shi ka bayar aka yi ka ci aiki da kwangila kwangila su kenan ka karɓo yanzu a kan naira kaza kaza ka bayar ai ba a kaza kasuwanci ne ya yi wallah wa sai dai kawai matsalar ka yi na yi kai ba amma aikin ka ne ya san kana yi ya ba ka ka bayar babu kwangila kwangila su kenan kwangila aiki da abin da gwamnati ke bayar za a kira ka a ba ka aiki a kan sana'a sai kuma a ce wani lokacin ma ana so in ana son ka akwai wata sai a ce kawai za a rasa matan ta za ka samu yi ba biyan da yi amma za ka bada biyan zuwa biyan ko ko ko ko ba ka ce yi ba Allah ya yi yaro a ana da zubara to dallabi goma sha biyu sai ka yi da shi sai a rama amma ne yana da kyau sosai abubuwan da kuma ya ji Allah ya ba mu kayar da wannan da kusa ya Allah ya ji ba na aina na mata da mutum Zubi, kaga aka ce ya mata kawai ya mun kade mu kuma a ya tabu mata da mu kai ba ba nan ka wani an san kai tsaro jiran ka kai kai ne mu a ji an sai mu gobi ba kai aka ce wa jiran ka kai jiran ka kai yawa to Allah ya san da